الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنسجوا رحمكم الله نعم باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروبه to mun fita daga wato babu mun yi tsarki ko mun yi magana wato ta ruwa yanzu mun san ruwa kamar yadda muka yi karatun da ya gabata ga shi nan babi guda mun yi a magana akan ruwa shi ruwa kamar yadda muka karanta ya kasu kaso uku akwai ruwa wanda yake ba ɗahiri ba manajasci akwai ɗahiri ɗahiri shi kuma ya kasu kashi biyu akwai ruwa ɗahiri mutulaki akwai kuma wanda ɗahiri ne amma ba mutulaki ba duk mun yi bayanin shi ruwa ɗahiri mutulaki ruwan da za a yi ibada da shi kuma a yi al'ada da shi misalin ruwan da yake mutulaki za a iya alwala za a yi wanka za a iya sha za a dafa abinci za a wanke najasa da shi duk za a yi kuma to wanda kuma ba mutulaki ba shine ruwan da ya cuɗanyi da wani abu amma kuma wannan abun ɗahiri ne eh ɗahiri ne kaga wannan ruwan ɗahiri ne amma ba zai tsarkake najasa ba domin ba za a yi tsarki da shi ba ba za a yi alwala da shi ba ba za a wanke najasa da shi ba kamar yadda a bayan mun bayanin hukunci idan an ce an wanke najasa shi to an wanke dai najasa amma hukuncin najasa yana nan na ganin karatun da muka yi a wancan satin mun yi wannan bayanin eh to duk yanzu mun san ruwan da za mu yi alwala da shi mun san ruwan da ba za mu yi alwala da shi ba duk wannan mun sani to yanzu sai ya tashi kuma daga nan zai gaya mana sifar alwala sifar alwala ya alwala take eh a nan ma tili ana gudu ana barin maza saboda kusan wato in ba ka karanci alwala ba ka tsaya cewa takalidi za ka ta yi gani kai ake yi to da yawa sai ka ta alwala cikin kuskure ko kuma a ce kana ganin kamar kayi alwala ta cika nan kuma ta cika ba shi yasa ake son duk abin da ya shafi ibada to a tsaya a karance shi misali yanzu kaga a cikin wannan babin da za mu yi karatu za mu ga cewa za mu san meye sunna a cikin alwala mu san kuma meye farilla mu san kuma meye mustahabbi to duk wanda yake farilla to dole ya zama ka kudurci niyyar farillancin wannan abun sunna kuma ka zama ka ƙudurce a cewa wannan abin da kake yi sunna ne mustahabbi shi ma ka san mustahabbi ne sannan ka san idan an ce ma ka wanke waje daga ina zuwa ina ake so ka wanke eh ina jin wancan satin an yi magana akan wanke hannu ko? to ita kanta fuska shari'a ta iyakance iya inda ake son ka wanke dole kuma sai ka wanke shi idan ka bar wani wuri baka wanke ba to alwalarka ba ta cika ba masala in a hannu ne ka bar wani wuri a hannu baka wanke ba iya inda ake son wankin ya kai baka kai shi ba to shi ma alwalarka da saura duk abin da za ka yi alwalarka ta inganta to za ka yi shi gashi a karance akwai wuraren da za ka ga kamar ka wanke amma saboda irin yanayin halittar da take wajen to wankewar wanda kake zaton kayi to bata isa ba kamar misali kana ganin za ka wanke goshi ko za ka wanke fuskar ka tun daga farko goshi har zuwa ƙasa to muddin baka yi la'akari da takure-takuren goshi ba to da sauran alwalaka saboda akwai abubuwa wanda suke dole ne farilla ne ta yiwu ka zubo ruwa ya taho amma gurin baka cuɗa shi ba shi kuma addalku cuccuɗawa wajibi ce farilla ne eh ba mun ce wato farin al- farillan alwala ko guda guda bakwai ne ko eh huɗu a qur'ani ko na ko uku a sama ya biyu a huɗu a qur'ani biyu a hadisi da hadisin da ɗaya ɗaya kuma ijma'i Ijma'i.
ko- ɗaya ko biyu ne ijma'i eh za ku tumu ila salati faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ka ga wannan farilla ne dole ka gani sannan akwai wato akwai kaga kamar akwai addalku wal fawru su ma dole ne sannan kun ga niyya ita ma hadisi zo da ta innamal a'malu bin niyyat eh ba za ka zo kawai ka ɗau ruwa ka ce za ka yi alwala ba ka yi niyya ba eh dole sai ka yi niyya za ka yi alwala duk da dai an san akwai wasu malamai suke cewa ai mutum zai alwala ko ɗauko ruwa ya yi an san ya yi niyya alwala to amma dai abinda ake so a shar'ance ka zo za ka yi alwala ka samo ruwa ka zauna to ka yi niyya sannan shi kansa ma wato a karance a ilmance an faɗi yadda za ka ajiye butar da za ka yi alwalar da ita idan abin da za ka yi alwala da shi bakinsa tsokakke ne a nan za ka ji a ina za ka ajiye shi idan bakinsa buɗaɗɗe ne wanda za ka iya zira hannu ka yi ruwan shi ma an faɗi inda za ka ajiye shi saboda haka duk abin da ya shafi cewa za a yi alwala ingantacciya to alhamdulillah wa'annan malamai Allah ya saka musu da alkhairi sun yi kokari sun yi mana bayani kamar yadda da'ima muke faɗa in tsarki bai inganta ba alwala ba za ta inganta ba in alwala ba ta inganta ba sallah ba za ta inganta ba in sallah ba ta inganta ba duk aikan da kake ba su inganta ba Eh, ko satin nan mun ji hadisi nan da mazala yake cewa farkon abin za a yi wa dan adam hisabi ranar alkiyama shine sallah idan aka yi hisabi sallah ta zama ta inganta shikenan sauran abubuwan duk sai a ardu sai a bujiro da su kawai a ce a fice da su tunda sallah ita ce imaduddin ma a kama hafa kan kama dina wa man taraka hafa kan hada madina in ka tsaye da sallah ka tsaye da addini idan ka rayya ta ka tozar da sallah to shikenan ka bayya amma duk sauran ibadinka eh saboda haka wajibi a san yadda za a bauta wa Allah eh kamar yadda mai alari yake faɗa komai musamman ya hukuncin da Allah tabaraka ta'ala ya a ciki shi yasa saboda haka za a karanta yaya alwala take a nan kamar yadda muke ji cewa akwai wani wata shekara ce da kansa ana cikin tafsiri ya aka ajiye karatun ya siffanta yadda alwala take ana cikin tafsiri aka ce to a dakata a yi alwala amaliyan a gaya alwala take don mutane su ga yadda alwala take wato kuma a kwaikwayi yadda aka nuna don mutum ya alwalarsa ta zama ya yi alwala daidai eh saboda haka wajibi ne mu tara hankalinmu mu ji yadda alwala take shine shi babun mai risala ya ce wannan babi ne eh, na sifatul wudu zai bayani a cikin sifar alwala eh ko na wa masnunihi wa muslimun wa muslimun da wato sunnonin alwalar wa mafrubihi da farilla alwala to kun ganin malam kamar yadda suke bayan malam ya fi ya ya kaddamar da masnuni akan mabrudi ko eh wani sun yi cewa to ai wannan abin da ya yi wato rubuce rubutu ne domin kamar laraba suke cewa a wato wato da yawa marubuci zai yi tuntuɓen alƙalami domin suna ganin wannan ma ai ba tuntuɓe ba ne tunda dai za a yi magana a kan sunnonin to dole dai za a faɗe su To amma suna ganin cewa kamata ya ce babu fi sifatul wudu'i wa mafrudihi wa masnunihi eh domin farilla tana gaban wato abin da yake farilla yana gaban abin da yake sunna a cikin aikata shi amma dai ko yaya dai ya faɗa mu alhamdulillah mun karba haka yake eh
wa da zikr kuma zai yi bayani a cikin bayanin yadda za a yi tsarki wa zikr al- abin- istinja'i eh za a yi tsarki abinda ake cewa al-istinja tsarki na ruwa mutum ya yi bawali ko ya gaidi ya ɗauko ruwa ya je yi tsarki da shi shine ake ce masa istinja'i eh shi ma'anar istinja'i al-istinja shine wanke bigiran wato ƙazanta kuma an ɗauko shi daga wato daga najautu ma'anarsa kada'atu na yanki kamar ka yanki wannan wannan najisar suke wannan wajen to mun san su su biyu ne akwai istinja'i akwai istijmari Mm.
Eh, istinja'i shine mutum ya samu ruwa in yayi bawli ko yayi gaidi ga- za a faɗi sifar yadda ake yi mutum ya wanke wajen istijmari kuma mutum ya samu dutse ɗan duwarwatsu wanda zai goge wannan ƙazantar da ta fito daga cikinsa kuma in ya goge in dai har ya goge gurin ya gogu shari'a ta yarda da wannan ya yi ibadarsa Mm.
to shine bambancin su wancan da ruwa istinja'i wannan kuma da duwar watsi istijmai shine yake cewa wa zikrul istinja'i ko Mm.
da ambatan istinja'i Wal ma'ana istijmari.
su tsarki da ruwa Mm. Wal eh zai kuma istijmari.
yi mana bayanin istijmari shine tsarki da hoge eh istijmar ko ai ai daga a jam- jamratu ne ko jamra ba Na.
mun je maka muna cewa jamratul aqaba ko Mm.
aljamratul ula aljamratul wusta aljamratul aqaba wa'annan tsakonkonin da ake jifa da su su ne ainihin ake ce musu wato jamra eh
وليس الاستنجاء مما يجب أن يسل به الوضوء to shine ba sai fara mana da maganar tsarki kamar yadda na faɗa cewa ba alwala ba za ta inganta ba sai tsarki ya inganta to nan sai fara mana bayanin tsarki kan yanzu ya mana bayanin alwala yana yake cewa shi dai tsarki ɗin nan da ake maganarsa bai zama daga abin da ya waje ba a sadar da shi da alwala ba ma'ana shi tsarki ba a cikin alwala yake ba ba shi daban yake alwala daban tsarki daban Ehem.
لا في سنن الوضوء baya cikin sunnonin alwala ولا في fara'izi فرائضه baya cikin farillan alwala ko baya cikin mustahabban alwala eh duk wato baya cikin su kawai shi dai ana yin sa ne don tsarkake gurin da najasa ta fita وهو من باب إيجاب زوال النجاسة shi به dai wato shi tsarkin nan yana daga babin wajabcin gusar da najasa
به wanda za a yi bihi da shi Mm.
idan aka yi tsarki to an gusar da najasa au bil أو istijmari بالاستجمار ko kuma da yin istijmari wannan tsarki da hoge Mm.
eh dama mun bayani akwai istinja'i ko akwai istijmari istinja'i a sa ruwa istijmari a sa hoge Mm.
ai لئلا يسلي بها في جسده dan kai yayi sallah bi hada ita najasar fi jasadihi tana cikin sa
ويجزئ فعله بغير نية to yana daga cikin abin da za mu fahimta cewa aikata shi ba tare da niyya ba ya isa ba sai ka yi niyya ba za ka yi tsarki eh ba sai ka yi wata niyya cewa za ka yi ka yi niyyar tsarki ba eh وكذلك غسل الثوب النجس haka nan shi ma ijist- istijmari shi ma da hogen in za ka yi shi ma ba za ka ce sai ka yi niyya ba haka nan gasul sobin najisi haka nan wanke tuba mana da shi misalin rigima riga ce ko wando ko wani mayafi najisa ta taba shi za ka wanke to ba sai ka yi niyya ba Mm.
wannan ba sai an masa niyya ba in dai aka ɗau ruwa mutsalaki kamar yadda muka yi bayani yanzu ruwan da ita mutsalaki ɗahiri mutlaki aka wanke shi kenan
وصفة الاستنجاء siffar yadda ake istinja'i ana tsarki da ruwa yadda ake yin sa أن يبدأ بعد غسل يده eh, an yabda shine wato shi wanda zai tsarkin ya fara bayan ya wanke hannunsa baya gasila makharajal bauli sai ya wanke mafitar bawalin inda ya yi bawalin shikenan sai ya sa ruwa sai ya wanke wajen summa yamsaha ma fil makharaji min sannan al adha shikenan bayan wannan in ya wanke maharzal bauli to shikenan sai kuma ya tsaho ya shafe mafil makaraji abin da yake mafitarsa ta dubararsa in ga idi ya shafe shi min al adha kaza daga kazanta bi madarin sai ya shafe shi bi madarin da wato dan wato hoge ne wato shi ma hoge ne aw Eh, ghairihi wato madaro wato ana yin sa ne kamar wato abin tubalin to tubali na na kasa eh wani kaulin aka ce kuma wato laka ce ya busasshiya eh wato dai kamar yadda dai muke tubali to amma ba wai katon tubali ba za ka ɗauka ka ce za ka goge da sace a dan dai wato tsakon kwani wato wanda dai za su fitar da najasa daga cikinka
aw ghairihi ko kuma ya wanke ko kuma ya goge bigairihi da waninsa eh, wa- abin da ya wato halatta a yi wato gugar da shi idan akwai abubuwan da ba za a iya goge najasar da su ba za mu yi magana su a can gaba ya kawo mana su a can gaba au An ce biyadihi a goge najasa wa'yansu abubuwa ba za a goge da su ba
au biyadihi ko kuma ya shafe najasar biyadihi amma hannunsa na hagu in bai samu wani abin da zai goge najasar da shi ba summa Idan ya yahuq goge summa summa mai yahuq habil ardi sannan sai ya goge hannun nasa Wa ya nasa, gassilaha.
nasa, kuma ya wanke ta summa yastanji bil ma'i sannan sai ya tsarki kuma bilma'i da ruwa wa yuwasila sabbahu ya sadar da zuba wato ruwan eh, ya zuba ruwan ya isa ba ba ya zuba ya ɗauke ya zuba a'a, ya zuba ruwan ya sadar da zuba ruwan yana wankewa ruwan yana zuba wa yastarkhiya qalilan to dan sassauta duburarsa kalilan kaɗan eh, domin idan bai sassauta ta ba al'adar ruwa kana zuba ruwa a dubura to takurewa za ta yi idan kuma ka ta takure kana ganin ka gama wato tsarki to kana sa tufarka to kuma buɗewa za ta yi to shikenan ƙazantar da take cikin wannan gurin ita kuma sai ta shiga cikin tufarka sai wato sai wandon ka sai ya shafe ta shi yasa ake son in za ka yi tsarki mutum ya yi ɗan nishi ya sassauta dubararsa yadda wannan zai ɗan fito ya wanke shi in ya wanke shi to shikenan
wa yujida arka zalika wayo biyadihi jidu ya arka wayo jidu ya kyauci arka goge zalikar wancanan ka wannan mafitar mafitar wato kazantar ya ke kyauce wajen goge ta biyadihi da hannunsa hatta yatanazzafa eh har da gurin ya tsarkaka shine hatta ta kulal mala'ikatu kafa kafa ko hatta ta kulal mala'ikatu kafa kafa shine tsarki
wa laysa alayhi ghaslu ma badana min al makharajaini to bai waje ba a kansa wanke abin da ya fito daga wato mafitan nan guda biyu ba eh abin da ya buya daga mafita guda biyu ba wajibi ne a kansa ya wanke su ba shine malamai suka ce a'a kamata dai ya ce wato ba wajibi ne a kansa ya wanke abin da ya fita daga wannan wato mafitar gayaɗi ba domin mafitar bawali ai wannan babu wani abin da za a ce a wanke abin da ya buya a ciki dan ba wani abu da zai iya saduwa da ciki balle a ce ya wanke shi
wa yustanja wa la yustanja min rihin
zai aka ce to ba za ba za a sai dai a ce a wanke wannan ya kokari shine ce la yustanja eh ba a yin istinja'i ma'ana ba a tsarki min rihin daga rihi eh wala yustanja min rihin ba a istinja'i mutum ya yi rihi a ce zai mata tsarki a'a eh domin asalinsa hadisi ne na manzala da yake cewa ministan jami'in rihin falaysa minna wanda duk yayi tsarki saboda rihi baya daga cikin mu ma'ana ai laysa muttabi'an bi sunnatina eh ba mai bin ba mai bi bane ga sunnan mu dan ba a tsarki wato ba a tsarki wato dan an yi rihi Mhm.
wa man istajmara bi thalathati ahjarin wanda yayi tsarkin hoge wato bisa lasu a hajarin ya sa duwatsu guda uku ya goge wannan kazantar da su yakhruju akhiruhunna naqiyan na ukun ma'ana na ƙarshe ya fito da ƙiyan tsarkakakke ma'ana busasshe bai ɗauko ko bai ga- bai- bai- bai gogo komai ba ajza'ahu a ji za a ku wannan wato ya ishe shi wato tsarkinsa ya yi eh, wal tsar- ma'u adharu tsarkinsa ya yi na'am walmawa wal ma'u adharu wa adyabu ruwa a ɗebu ruwa a ɗebu adharu wa a adyabu ɗebu shi ya fi tsarki kuma ya fi soyuwa ga zuciya wa ahabbu ila al kuma ulama'i shi ya fi soyuwa ga malamai eh to ka gani wannan istijmari da aka ce idan na ƙarshe ya fito a bushe ma'ana yana nuna cewa an wato goge gurin najisa gaba ɗaya ba abin da ya saura to ko wannan mutum ya tsaya to ya isan masa zai iya yin ibadarsa Mm.
eh shine malamai suka ce ko da ya samu ruwa ba a wajibta masa cewa sai ya sai ya zo ya kuma yi tsarkin ruwa ba bayan wannan ya yi na istijmarin eh ko da ruwan yana nan to ba zai ba to shin za a iya gogewa ba da wato wannan wato duwatsun ba eh masana za a iya goge najisar da wani abu eh ba sai lalle an sa wannan wato hogen an goge da shi ba malamai suka ce eh duk da wani wasu sun ce ba za a goge ba amma wannan ba wani yawa ne da su ba malamai suka ce eh za a iya gogewa da duk abin da zai tsaya a matsayin wannan hogen abin da wannan hogen zai yi na gogewa to abin da za a iya zai za a iya gogewa da shi ya goge kamar yadda wannan hogen ya goge to sai a yi da shi amma wato a bisa sharaɗi sharaɗi na farko wato duk abin da za a goge din da shi ya zama abu ne wanda yake jamidi ne ma'ana sandararre ne ba mai ruwa ba kaga idan mutum ya sa abu mai ruwa eh, ya goge da shi maimakon a ce ya goge najisar wannan ruwan zai daɗa kwaɓe najisar ne to lalle ya zama bushashe kuma abin da za a goge da shi lalle ya zama ba mai cutarwa ba eh kai ya zama mai cutarwa shi abin da za a goge da shi kamar a ce misali yana da kaifi don wani dutsen yana da kaifi sai ana yanka ma da dutse dutse yana iya zama wuka a yanka da shi tun inda zai cutar to shari'a ba ta yadda a yi wannan istismari da shi ba kuma kai ya zama abin da ake ci eh kai ya zama a ɗauki abin da yake matsumi ne eh abu ne da ake ci a ɗauka a ce za a goge najisa shi misalin misali mutum kamar ko ya ɗauki wani ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwa ko kuma an rage abinci kamar to ya ɗauka a ce zai yi da shi wannan kaɗan haramun ne shari'a ba ta yarda da wannan ba kuma abin ya zamo idan an goge da shi zai cire najasa zai cire wannan ƙazantar eh kuma kai ya zamo abu ne mai daraja mun san hatta duwatsu akwai masu daraja yanzu ka ga yanzu a ce ka ɗauko murjani ka istijmali da murjani dutse ne amma dutse ne mai daraja ko lu'ulu mai daraja ne shi ma ko irin duwatsun nan na zamani ga su wanda ake siyo su a sayar da tsada to wannan shari'a ba ta yi ka ɗauko abu mai tsada ka ce wato da za ka yi wato za ka yi amfani da shi wajen goge wannan najisar ba eh shi ne kuma da za a ce mutum ya yi istijmarin a ce masalan ya zo ya yi biya buƙatarsa yana son zai istijmari ya goge sai ya sa dutse ɗaya bai sa uku ba to me hukuncinsa in dai dutse ɗayan ya goge najasar in dai ya goge shikenan ya yi tsarki ya samu tsarki eh in dai dutse ɗayan ya goge to idan ma ya sa dutse uku kuma fa idan wanda bai goge ba to ya ƙara ya ƙara sai ya goge da ya zama ya goge wannan najasa ta dai fita ake so daga jikinsa amma ukun dai haka ake so ta zama uku amma in aka kai uku bai goge ba sai ya ƙara don ya goge don ya goge najasar ya zama na yi sallah cikin tsarki Mhm.
wa man lam yakhruj minhu bawlun wala ga'idun wanda duk wanda bawli bai fito masa ba wala ga'idun wala ga'idi ma'ana bai yi bawli ba bai bayan gari ba wa tawabba'a li hadathin eh wato sai alwala li hadasin saboda fitowar wani kari a tare da shi aw nawmin ko bacci kamar misali sai ya yi rihi kaga alwala ta ɓaci sai ya sake ko kuma ya je bacci kaga kamar irin yadda mai ahalari duk ya gam- gaya mana nau'o'in bacci ko eh aw li ghairi zalika mimma Aw li- yujibu ko al-wudu'a kuma ko kuma saboda wani abu wanda wato yake wajabta alwala wala Eh, akwai budda abubuwa da suke wajabta alwala ka gani wayannan abubuwan ka kamar shafa ajnabiya misali kaga wannan yana sa sai an sake sai an sake alwala Mhm.
wala budda min ghasli yadayhi qabla ba dukhulihi ba makawa mun ga sun liye za mu sana jingina a jingina zo wala budda min ghasli yadayhi qabla dukhulihima fil ina'i ba makawa mun ga sun liye dai daga wanke hannayensa kabla duhulihi ma tun gaban wato shigar da su fil ina'i cikin ƙwaryar ruwa
wa min sunnatil wudu'i yana daga cikin sunna alwala ghaslu al yadayni qabla dukhulihima fil ina'i to wanke hannaye wato zuwa ku'i wato kabla duhulihi ma tun gaban shigar su fil ina cikin ƙwarya na'am Eh, saboda haka kan ka sa a cikin ruwa ka ɗebo ruwan ka amfani da shi lallai a wanke su
wal mabmabatu haka nan kuskuren baki wal ita ma wato sunna ce Mm.
ma'ana marmaza abin da ake nufi wal marmaza kuskuren baki mutum ya zuba ruwa a bakinsa eh ka zuba ruwa ka kurkura ka kurkura ko eh amma da za ka zuba ruwan baka kurkura ba ka zubar da shi to baka yi kuskura baka yi baka yi kuskuren baki ba baka yi sunna ba Mm.
ko kuma da za a ce ka zuba ruwan a bakinka ka kuskura amma ba tofar da shi kai ba kawai da dalala ka zubo shi shi ma baka yi sunna ba Eh, ka zuba ruwa a bakinka ka kurkura kurkurkur sannan kuma ka tofar da shi to shine kayi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mhm.
wal istinshaqu hakanan hakanan istinshaku da shaƙa ruwa eh, istinshaku shine ka fizgi ruwa da hancinka Mm.
eh, iskar da take cikin hancinka ta fizgi ruwa amma kuma kar ka fizgi ruwan yadda kuma zai cutar da kai Mm.
yadda zai zarce maka ka kuma kai ta shan wahala a'a ka ka- ka- ka sheƙi ruwan sheƙa wata take mutawassida ta al'ada eh, Mm.
ba mai ƙarfi ba eh, shi ma wannan sunna ne wal istinsaru haka nan face shi ruwan shi ma'anar istinsari shi ne wannan iskar da ka ja ruwan ka turo wannan iskar ka ka izo ta ta ta turo wannan ruwan eh eh ta turo wannan ruwan da ka sheka to wannan shine sun kai sunna amma da zaka shaki ruwan baka fato shi sai ka bar shi kuma sai ya rika zubowa da lala to shi ma baka samu wannan sunnan ba wa mafhul uznaini to kuma sannan eh, sannan har ila yau abin da ake so a cikin shi kansa shafar ruwan eh za ka sa hannunka za ka ebi ruwan da hannunka na dama ka kafa shi a hancinka ka zuƙe shi idan ka zuƙe shi sai ka sa hannunka na hagu wa'annan in yatsun sai ka sa sai ka rage ka rage kafar hancinka idan ka bar ta a buɗe sakakaga to ba za ta fito da ruwan gaba ɗaya ba amma sai ka, ka, ka, ka rage ba kuma ka takure ta ba a gaba ɗaya a'a sai ka rage ta idan ka rage ta sai ka turo ruwan ka fato shi da wannan iskar da ta shiga da shi to sai ya fita to ka samu sunna shi ma ka samu istinsari to shi ne malam suke cewa shi kuskuren baki ka yi shi daga kamfata guda uku ko shi ma istin shaƙi shaƙa ruwa ka yi shi da wato kamfata guda uku eh wasu ke cewa a ka iya yin istin shaƙi wato sai ka gama is- is- a kuskuren baki sannan ka je ka yi istin shaƙi ka shaƙa ruwa Ka- ka- ka ka shaƙa ruwa shaƙar hanci wasu kuma su ce a kana yin wannan ɗaya kai wancan ɗaya kana wannan ɗaya kai wancan ɗaya amma wancan shine ingantacce ka zuba ruwa a bakin ka kuskura ka zubar sau uku ka kuma shaƙi ruwa sau uku shi ma kai kai kai kai kai shaƙar ruwa ka ka ɓaci shi ma sau uku mhm wa mafhul uznaini sunnatun haka nan shafar fatun kunnuwa sunnatun sunna ce wa baqihi faridatun sauran abubuwan da suka shafi alwala kuma faridatun farilla ne
kamar Abin kam kamar kamar wanke hannu kamar shafar kai wanke fuska wanke kafa kaga wannan duk farilla ne Ah.
eh
faman qama ila wudu'in min naumin wanda ya tashi daga bacci yaje zai alwala aw ghairihi ko wani wato wani bacci faqad qala ba'd al ulama'i eh gairi hidin yana nufin abubuwan da suka yi wajabta alwala eh aka sa ba sai daga bacci ba ko rihi mutum yayi kaga mutum yayi rihi kaga sai ya canja alwala ko kuma sababi aka samu sababi ba bai rihi ba amma asbab wanda mun karanta su ko a hadasu no asbabu mun karanta su shashin malamai yace na'am yabda'u fa yusammi Allah zai fara yayi bismillah
wa lam yarahu ba'dhum min al amri bil ma'ruf ma'ruf shashin malamai suka ga wasu suka ce a wannan ba sai yayi bismillah ba wasu ma suna ganin cewa ma in ya tashi ba yayi bismillah ma makaruhi ne eh kawai ya tashi ya niyya ya alwala kawai
na'am wa kaunil ina'i ala yaminihi amkanu to kuma zai yi magana shine ko a wato tsaya.
zai yi magana akan wato ruwa
Salo.
eh da sauran lokaci eh to sauran minti 20 haka mun ji ashirin
Za a sai rubuta mu ya cewa kuta zulfarida insha Allah alhamdulillah